اللهم صل على سيدنا محمد آخر ما خلق وآخر من خلق آخر من حق على آله إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه والكتاب المجيد وفي الله سبحانه وتعالى عن والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين والمسلمين والمسلمين وبعد الحمد لله نرجع الله سبحانه وتعالى wata na rajiyar awwal wanda muke biyu gare shi insha Allah a bisa dai mafi rinjayen na ganin biyu ga wata ne yau na rajiyar awwal na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara da arba'in da tara da arba'in daidai da arba'in daidai ana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in alhamdulillah insha Allah za mu yi ta'alimi amma maulidi insha Allah a farkon wannan wata za mu gabatar da abinda muka saba na ta'alimi yau ran juma'a za mu yi ta a matsayin maulidi kuma za mu karanta diwanin shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim radiyallahu anhu aw saqul ura fi madin sayyidil wara eh mafi karfin igiyoyi da za a yi riko da su cikin yaban shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a masu ja za su ja mana muna fata waɗanda suka kware wajen ja su haɗu guri ɗaya fiye da sauki ɗaya in sun ɗan karanta mana kaman baiti biyar to sai mu sai kuma su karanta mana baiti ɗaya sai mu fassara su karanta baiti ɗaya sai mu fassara bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa ala alihi haqqa qadri min qidari al-azim harful alif alimma البحر المهيب وتترك تهدي زماء لمن شكا أن حبيب الله آه محمدا أبا القاسم الهادي لمن قد تمسك أمين إله العرش مركز سره به هام قلب العبد هاتا تحتك ذاتي وروحي ونفسها وآلي وأولادي ومن بي تمسكا كون شيئا أحبه سوى المصطفى المحمود فيه أو عندك نعم علم ما على البحر المهيب وتترك سواكي لا تجزي زماء لمن شكا shehu radiyallahu anhu yana cewa alimma alal baharil muhidi ku sauka mu sauka tare da ku wato ku sauka bisa kogin nan wanda ya gama ko'ina ya kewaye ko'ina baharil muhidi ana ce masa atlantic ocean shine baharil muhidi kogin atlantika to shehu radiyallahu anhu bisa tasbihinsa baligi ko kuma isti'aransa ya kwatanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kogi ku zo mu sauka cikin kogin nan da ya kewaye ko'ina wata turka sawaƙiya mu rabu da 'yan watakai mu yi watsi da wasu 'yan watakai la tujidi zama alliman shaka wanda ba ta amfanin komai wajen maganin ishin ruwa ga wanda yake kukan cikin ruwa. Shehu ya sifanta duk wani wanda ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba da ɗan wataki. Za a kwatanta Atlantic Ocean da ɗan guga, guga haka wanda a wataki wata guga ce wanda ake da fata wanda a Sahara ake amfani da ita wajen ɗaurawa raƙumi a ruwa a zo a juye. to sai manzo sai shehu radiyallahu anhu ya sifanta duk wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan wata ke sai mu yi watsi da duk wata guga mu kama kogin Atlantika shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am gugan da ba ta wadatar da mai kishin ruwa idan yana bukata na'am wa ani habiballahi daha muhammadan wa nake nufi da baharul muhidi wanda nake nufi da baharul muhidi shine masoyin Allah nan daha wanda Allah subhanahu wataala ya tumanta shi da daha yace daha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa to ina nufin wannan ne wannan suna ne wannan gauran suna daha shi nake nufi wanda shi kuma habibullahi ne idan Ibrahimu khalilullahi ne to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da kansa da yadda ana yabon sauran annabawa ce to ni ne kuma habibullahi to shehu yace ya kira shi da wannan suna da ya kira kansa da shi cewa ina nufin masoyin Allah nan daha Muhammadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahau da maddu kenan an ce Muhammadu mahau da maddu maha kulla muqamin wa madda kulla muqamin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abal qasim baban qasim wannan kinaya ce ta manzon Allah ki kadai wanda a zamanin sa yana da rai bai hallata ai mu kowa wannan lakabi na abal qasim ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhadi wanda shine mai shiryarwa manzon Allah hadi ne Allah hadi ne Allah subhanahu wataala yana cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim amma kuma Allah subhanahu wataala sai ya kira manzon Allah da hadi kuma yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai ma kana shiryarwa shiryarwa manzon Allah ta jagoranci ne shiryarwa Allah ta halitta ne na'am shine yace mai shiryarwa liman tanassaka ga wanda duk ya kafa kansa a matsayin mai ibada na'am markaza sirri amina ilahi al'arshi manzan Allah shi ne amintaccen ubangijin al'arshi amintaccen Allah e zikwacin inda zil'arshi makin mutsa'in samma amin amintaccen Allah amintaccen ubangijin al'arshi al'arshi ma bawan Allah ne Allah ne ubangijinsa markaza sirrihi matattaran sirrin Allah duk wani abu da zaka je ka samu sirrin Allah a gurinsa to babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk cikin halittu babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sirrin Allah in dai ajiye shi a cikin wani halittar sa ba inda zai ajiye shi kamar a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bihi hama qalbul abdi da wannan manzo ne zuciyan wannan bawa wane ne bawa din shehu radiyallahu anhu yake gaya mana shi bawa ne shi bawan Allah ne bihi da shi ne hama qalbul abdi zuciyan wannan bawa na Allah ta rikice ta kemauce ta rasa inda za ta sa kanta wato ya rikice ya kemauce da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ta hattaka har wannan zuciya ta kekkece saboda son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am da na rikice na ƙimauce cikin ninkaya a wannan barin muhiti shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mallaktuhu zati sai na ɗauki zati na na jikina ga baki ɗaya na mallaka manzon Allah a matsayin bawan sa yayi yanda ya ga dama da shi wa ruhi na ba da ruhi na wa nafsaha na ba da nafsunawa ga baki ɗaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahli na ba da iyalaina wa auladi na ba da ‘ya'yana wa man bi ta masa ka kai duk wanda yake ya rike ni a matsayin jagoransa to na ba da shi kyauta sallallahu alaihi wasallam kowane ne yake shi manzon al-isni ni ne ya yadda shehunsa ni ne ya yadda jagoransa to na ba da shi ga Allah subhanahu wataala ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am walansu ara ban ga shay'an wani abu ba uhibbuhu da nake son sa fil kauni cikin halitta gabaki daya siwal mustafa in ban da zaɓaɓɓen bawan Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mahmudi abin yabo wanda yake da liwa'ul hamdi wanda ya hamadu al awwaluna wal akhiruna mahmudan fil fil fil ula wa mahmudan fil ukhra mahmudan fil barzakh al awwali mahmudan fil dunya mahmudan fi barzakh al thani mahmudan fi yawmin qiyamati wa mahmudan fil janna saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun yabo a kowane wuri to na mallaka masa komai da komai shi mahmudu din ba na ganin kuma wani abu da nake so kaman sa fika shi mahmudu ne al-mus'al mahmudu fika abun yabo a cikin ka idan za a yabi Allah ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yabon sa shi abun yabo ne a cikin zatin Allah wa'indaka abun yabo ne a gurin Allah duk wanda suke daga cikin muqarrabuna min almala'ikati wa ghayrihim suna yabon manzon Allah a gaban Allah kuma in za a yi Allah sai an biyo ta cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am شائمته وتذكاره لم آجه الدار مدركا عليه صلاة الله ثم سلامه تضيء لنا الظلم وترضى مشتكى عليه صلاة الله ثم سلامه تزازي وأدائي وبوسي والبكاء عليه صلاة الله ثم سلامه وتولي على كل الملوك أبيدكا عليه صلاة الله ثم سلامه تنيل الهنا والجود للأبد سرك عليه صلاة الله ثم سلامه تملك لتكوين والأمر أمرك عليه صلاة الله ثم سلامه ما فات مما تملك عليه مع الآل الكرام وسهده صلاة وتسليم وعنه لنهوك نعم نعم ووصف مضى في غير إنشاء مدهه وتذكاره لم أهده الدهر مدركا فوصف دون زامننا مضى ليشوء في غير إنشاء مدهه ba a cikin farar da yabon manzon Allah ba duk wani tayam duk wani awa duk wani sakan duk wani kyaftawan ido da aka yi a ko na yi a rayuwana ba tare da ina yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata zakari ko ba ina furtawa ba amma ba cikin tunanin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai akwai wani lokaci da nayi a lokacin ba furta yabon manzon Allah nake yi ba a lokacin kuma ba tunani game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke yi ba lam ajhu dara mudrika ba na lissafa shi wani zamani da na riska gabaki daya wannan ba rayuwa ta bace gabaki daya in dai an yi wani lokaci da ban yi shi cikin gaban manzon Allah ba ko ban yi cikin tunanin sha'anin manzon Allah ba to karka lissafa wannan a rayuwa na ba rayuwa na ba rayuwa na bane ina ganin nayi asara abin da yake nufi kenan na idan wani minti ko sakan ya wuce ban kira manzon Allah ba ko kuma ban yi tunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan lokaci nayi asaran sa na'am salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi albarkacin wannan salati ya ubangiji ka haskaka mana dufanni ba duhu na zahiri ba duhu na zahiri da duhu na ma'anawi duk wani abu da yake duhu shi manzo Allah dama ya zo ne dan ya kawar da duhu ko li yukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur to duhun da ke ne da ba duhun rashin fitila bane a'a duhun rashin basira duhun rashin ilimi duhun rashin hankali duhun rashin sanin manufa duhun rashin al'ibla duhu duhu irin waɗannan to duka muna kauna muna roƙon Allah albarkacin wannan salati Allah ya raba mu da shi watarfa'u mustaka kuma wato salatin ta mana aiki biyu ta kawar mana duk wani duhu a cikin rayuwa kuma ta daga mana duk wata bukata ta aika ta zuwa ga Allah subhanahu wataala shine mustaka duk wani abin da muke kuka muke bukata Allah subhanahu wataala ya mana to wannan salatin albarkacin sa Allah ya mana na'am amincin Allah salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda wannan salatin za ta nisanta makiyana daga gare ni kasu cutar da ni wabu usi ta yaye mun dukkan tsananin da nake ciki ko damuwa wal buka da duk abin da nake kukansa nan salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi eh ka ɗaukaka ubaidaka wannan ɗan bawa naka shi shehu Ibrahim me sunan babansa Abdullahi idan sunan baban shehu Ibrahim Abdullahi ne to shi Ubaidullahi ne tunda shi dan Abdullahi ne yawa shi dan karamin bawan Allah yace Abdullahi shi bawan Allah ne yace Ubaidullahi shi bawan Allah ne dan bawan Allah an gane na'am ka ɗaukaka shi ala kullil muluki akan dukkan sarakunan mulki eh sarakunan mulkin hadaran Allah sun sha sun kanya sarakunan mulkin duniya dan sarakunan mulkin duniya ma wajadu shay'an amma sarakunan mulkin halara humul ladina wajadu atiya a kafira sune suka samu abubuwa masu yawa nan salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi ka samar mana da dukkan abin da muke buri ya ubangiji albarkacin wannan salati walzu'i lil abdi sirraka ka ba ma wannan bawa asirinka ya ubangiji yau dai kullum yana ninkaya yana iwo ne a cikin halarar ubudiyya bai taba daukan kansa ya wuce halarar ubudiyya ba duk wanda ya dauke shi ya kai shi halarar da ba ta ubudiyya ba wannan ba bin shehu yake ba ba hanyar shehu yake bi ba wannan ma muna karanta shi ne zai zama hujja ga duk wanda bai san waye shehu ba bai san kuma meye shehu ba bai san meye shehu yake faɗa ba ya ji abin da shehu yake faɗa da kansa bai taɓa ɗaga kansa ya wuce halarar ubudiya ta Allah subhanahu wata'ala nan salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi ka mallaka mini takawini albarkacin wannan salati wal amra al amraka ai al'amarin al'amarin ka ne dama ya ubangiji ka bani kun fa yakunu eh shine tun mallaka ne takawina ka bani at takawin shine kun fa yakunu wannan ya tabbata a cikin hadisi kudusi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga wajen ubangijinsa kamar yadda muslim ya fitar da shi cewa bawa yakan kai mukamin da Allah yakan ba shi kun fa yakun shine la in sa'alani law yanhu wala in sa'alani law idanhu to ina roƙon ka bani wannan takawini kalamin ce mini kun fa yakun idan na ce kun yakun in kun su kun yakun bila taswidi kuma Allah ya ba shi yawwa idan har kana da in ka zama ka samu matsaya wurin Allah wanda in ka ce Allah ya karo ki Allah yi kaza baya sabawa sai ka ga Allah ya maka to shikenan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake mana bushara da samun irin wannan bayi inna min ibadillahi man idza ru'u zikrallah akwai wannan to bace nake nufi ba akwai daga cikin bayan Allah wanda idan ya rantsewa Allah nake nufi sai Allah ya yi wato in Allah in ya rantse wa Allah Allah subhanahu wataala zai yi abin da ya rantse yace sai yayi na'am na'am salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi Tuwar risuni ka gadar mun da man fata wanda duk suka wuce ba fata kamar abu da aka rasa aka yi rashin sa gaba ɗaya ba a'a man fata waɗanda suka wuce manya-manyan zaɓaɓɓu min man mallaka daga waɗanda suka mallaki abubuwa daban-daban na asararu da abubuwa daban-daban na ɗaukaka da makamatu to ina roƙon ka gadar mun da sirrin waɗannan bayi naka na'am عليه مع الآل الكرام وتالي صلاة صلاة صلاة يتبت عليه كما ظن الله صلى الله عليه وسلم wannan salati ya haɗa ma'al ali da danginsa alkirani masu halin girma saboda duk salatin da ba a haɗa da salati ba haɗa da dangin manzon Allah ba to wannan salati yankakke ne wasabi har kuma sahabbansa su ma sun cancanci a yi musu salati kuma ko suna ta maganganu cewa me yasa ake sa sahabbai sahabbai su ne abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya faɗa cikin alqur'ani huwa allazi yusalli alaikum yana muku salati ya faɗa ko mu roƙa ko kar mu roƙa ya riga ya yi musu salati ya yi wa annabi ya yi wa ahlul bait ya yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatun wannan salati salati wa taslimun da aminci su tabbata gare ka gare su duka gabaki daya wa anhu li nahwika ni kuma ya zamanto babu inda nake dosa sai wajen ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am harful harful dal na'am وما ما يكن أمر فذلك مسنه نعم وغيث منجد ومكرم وما والعات ووكاتي وسندد نعم نعم منك فإنه تلات مع أمواج لشر ممهد نعم أن تلبي إلينا كرامة تهير قول الكل يا خير منزلي نعم فإن تمسدي نعم واتو an samu wato wani bambanci lokacin da aka ce harful alifi a farko babu sabani dalili shine diwani ko yana da wani salo wanda ba kowa yake fahimtar sa a can harful alifi ya fara da alimma alimma ya fara da mene da alif yace kuma liman shaka ya kare da mene alif to bayan alif din kuma duk harafin duk wani baiti da zai zo ba da alif din zai fara ba amma na ƙarshen zai ta karewa ne da kafiyar alif an gane to wasu suna duba alif din nan na alif ma da cewa shine ya kamata a kira wannan kasida da shi a ce masa a ce masa har a ce harful alif wannan kasida ce ta harful alif wasu na duba ƙarshe shi ya kamata a lura da shi kamar yadda aka saba wannan shi aka fi saba da shi an gane to sai a ce harful alif to amma da muka zo na biyu fa wataƙila naku ya sa harful mene harful ba'i to na wannan ya sa harful dali to me ya faru wannan farkonsa ya fara da badali an gane badaliya bawu na bada an gane saboda haka wanda ya sa harful ba'i to wannan harafin ya lura da shi na badaliya amma wanda ya sa harful dali shi kuma ya lura da kafiya ne ta kare da masnadi wanda za ta yi karewa da dalul dalul dal saboda haka ba matsala bane idan ka ga naka an sa harful dali haka ne idan ka ga naka an sa harful ba'i haka ne abinda aka lura da shi kenan na'am badaliya ya dai bayyana gare ni ba kuma ya bayyana ba ya tabbata shehu yace ya tabbata a gare ni annal mustafa dahara cewa abun zaɗin nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam murshidi shine mai shiryar da ni ni banda jagora banda mai shiryarwa banda abun riƙewa banda madogara in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai shiryar da ni kuma addahara tsawon zamani babu lokacin da zan samu canji daga shiryarwarsa zuwa shiryarwar wani babu wa mahama ya kun amrun kai ko menene ma ya je ya faru ko ma me ya faru fa zalika masnadi ni dai manzon Allah ne madogara na komai ma ya faru ko wani hali ma in shiga ko ina ma in tsinci kaina banda madogara in banda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am munjidun wa mukarramun wa gausun shine taimako duk wani taimako da kake nema a wurin Allah to idan ka samu za Allah ka gama samu wa gaisun shine ruwa ruwan da zai sauko shi ma ma'anarsa taimako ne ai eh shine ruwan da muke sha muke amfana da shi shine abin shan mu shine abin wankan mu shine abin abin da muke amfani da shi mu kosar da kanmu shine gausun mu shine gaisun mu munjidin mai taimakon mu don da taimakon taimakon Allah yana zuwa ne ta gurin sa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yace me ana alqasimu wallahu almudi shine ya rudar da wasu basu gane ba eh Allah ne ke bayarwa annan nan zalla ta ne mai rabawa shine su soki ban Allah idan Allah ya bayar ma kullun na guri na ni ne alfatir lima ubulika ko ba haka ba sai ka zo guri na in bude in baka wannan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to shehu yace shine mai taimako wa mukarramu shine kuma abin girmamawa wama awali atin makoman mabarata kenan duk wani mabukaci mabarashi zahiri da batini makomansa ya koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu bukatarsa in zaka nemi bukata wurin Allah ka bi ta wurin manzon Allah wani sallallahu alaihi wasallam kama wani yana ta addu'a yana ta addu'a sai manzon Allah ce wannan yayi gaggawa aka ce ya rasulullah in bai gaggawa ba ya zai yi yace ai Allah ba haka ake roƙonsa ba in kana son Allah ya biya maka bukata to kai ta kwarara masa kirari kai ta kwarara masa kirari idan kai kirari ya isa to kuma sai ka mun salati eh yace sannan sai ka bada bukatar ka to ashe ma'ana annabi yana koyar da mu duk abin da zamu nema wurin Allah mu sa sarkin kofa eh in ba mu sa sarkin kofa ba bukata ba za ta samu ba Allah yana da komai amma sarkin kofa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka bi ta sarki wajen sarkin kofa bukata ta biya na'am shine yace ma'awali adin wa huwa kahfi manzo Allah shine wato kafunawa shine kogon dutse na Laraba suna amfani da kafu a matsayin kariya da garkuwa duk wanda yake gudun wani abu a da a jeji yana tafiya ya ji tsoro to abin da zai nema shine zai nemi kogon dutse ya shiga ciki ya fake an gane wa sindidi shugaba na kenan laraba ba su ce maka sindidu sai ka zama shugaba na gwadawa na'am na'am bidal ati ahmadi bada manzon Allah ya bayyana kamar yadda yanzu muke kokarin maulidi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yaushe manzon Allah ya zo abul filin nan da ake magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin ta a wannan lokacin da manzon Allah ya bayyana wadi qawul ardu zulmun sasannin ƙasa gabaki ɗaya na cike da zalunci wa zulmatun yana cike da duhu duhu na rashin basira da rashin kwakwalwa da zalunci bakin zalunci mai ƙarfi shi ne shugaba mai ƙarfi shi yake iya yin komai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu duniya lokacin da za a dauki mace a binne ta a binne ta da ranta kace ta lokacin da wanda yake ji da ƙarfi zai sa kabila ko wani gari a gaba ya kakkaje su ya kwaje su ya mai da su bayan sa baka isa ka mallaki dukiya ba wani yana iya kwacewa sai ka je ka yi jiwari da wani ƙarfan sarki ka zama bawansa sannan ka samu tsira daga zalunci sadu duhun da ya kai mutum zai sassaƙa abu da kansa ya ce shi ne ubangijinsa akwai duhun da ya wuce wannan wani irin doshewar kwakwalwa ne kai za ka sassaƙa itace da kanka ka masa fuska ka masa ido ka masa komai kuma ka zo kana bauta masa ka ce shi ne ubangijinka kamar yadda sai na umar yake tunawa da sukan yi gunki na dabino aduwa ne tsada in kana zo kai babban mai mai kuɗi ne sai kai gunkin da dino aduwa ka masa ido ka masa komai ka daka ka gyara to kuma in yunwa ta zo fa sai ka zo ka durƙusa ka ce Allah za mu yi aron hannu a yi haƙuri sai ka fanda hannun ku je ku ci da iyalin to irin wannan duhun kai ina duhun kai kamar sa ba lissafi babu iya lissafi babu iya rubutu babu ajiye ilimi a cikin takaddu duk babu sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kawo haske wa duniya shine yace to manzo Allah ya bayyana lokacin sasannin kasa tun na cike da zalunci da duhu fashir kashin arja da bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga sasannin kasa gabaki ɗaya sun yi haske bidal ati ahmadi da tsinkayowan annabi ahmadu annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam wanda wannan suna ne wanda aka naɗa wa ruhin manzon Allah tun kafin a samu jikin manzon Allah wannan ke nuna manzon Allah yana nan kafin ma a haife in ka kare ta haka ka kare ta alqur'ani to me annabi Isa yake cewa wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di har yana da suna an riga an yi sunan an yi manzancin ismuhu huma ahmadu rasulu ne ma ba wai bi man ya man yakunu rasulan ba a'a rasulu ne tuntuni ai da ma tuntuni rasulu ne ai sayyidu rusuli ne ai annaba ma gaba ɗaya ba a ba su risala ba sai da aka tara su aka rantsar da su aka ce su yi mubaya'a da manzon Allah tun lokacin a cikin muna alamun zari aka sa su kai mubaya'a manzalata shine rasulu eh ولقد الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول كاجي مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا ألا ما شهي ما شهد لمن ذا الله منذون وأنا معكم من الشاهدين dan haka manzon Allah tuntuni akwai shi zuwan jikinsa ne bai zo ba sai daga baya a ta'akiran kad bazza man kana qabla kamar yadda Imam al-Fazazi yake faɗa manzo Allah ne zo na karshe amma ya riga ya tintin kau ba duk wanda suka gabace eh shine akiran mab'asan awwalan khalqan a aikowa da ya zo karshe to me yasa ya zo karshe ai sai an gama gina fada an gama kammala ta an gama mata kwalliya an aje equipment an aje komai da komai na na gari sannan ake kawo mai mulki a nada ko ba haka ba saboda haka wayancan wato wayanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manya ne zakakurai ne zababbu ne amma masu shirye-shiryen aikin bayyanan shugaba ne shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ake masa sindidi babban shugaba na na'am
هذا أراد شيء يستطيع
wa haza wannan zamani nawa in ji shehu zamanin da ya bayyana a karni na 20 din nan to yace awanul khair minka lokacin da muka fi bukatan alheri kenan daga wurinka ya rasulullah a wannan lokacin muka fi bukatan alheri a gurinka saboda shehu ya bayyana a lokacin da turawan faransa turawan belgium turawan ingila da turawan sauran kasashen mulkin mallaka sun yi mitin sun raba duniya ta zama ta sun rarraba ƙasa kowa da nashi sun gurɓata tunanin al'umman duniya da falsafa irin tasu ko ka zama ɗan jari hujja ko ka zama ɗan gurguzu haka suka raba duniya eh shi yasa cewa yake cewa ta masabbi abiyanin nabiyyi mutabi'an mazahibahu wal mudasat falala kai riko da tafarkin manzon Allah ka bi mazhaban manzon Allah ka rabu da duk wani abubuwa da aka farar na ƙarya na lalata tunani wa ma nabiliyon awlaninun wa markasun bi muhan ila halli halka habala ka rabu da maganan nabiliyon napoleon baturen faransa da ya zo yan misra ka watsi da ra'ayinsa ba ra'ayi ne na addini ba Lenin auna ne mu shi nake ce Lenin Lenin na Rasha ko ba haka ba shi ma kai watsi da ra'ayinsa da Marcus na Ingila dukan su ma abu yuhan ilayhi ba wahayi ake musu ba kalli an ka kabala ka raba kwakwalwanka da bacin basira wanda wayannan mutane suka zo suka dasa maka dan haka shehu ya zo ya yaki wayannan abubuwa bayan an ba da yancin kasashe in kun lura zuwa shehu ya zo ne bayan kasashen afirka sun yi ta samun yanci kasashen duniya ma har indiya har sauran kasashe sun yi ta samun yanci ana raba su da mulkin mallaka suna komawa cikin zaman lafiyar su da da yancin su to sai zo kuma ya sake mai da su kan addinin su wanda aka raba su da shi yanzu an ba su yanci na jiki amma ina yancin kwakwalwa babu shehu ya zo ne jabril kasari yasa shehu ke cewa shi ya zo ne li jabril kasari saboda ya jabru na abin da aka karya na addini wannan karya da ta samu addini shehu ya zo dori radiyallahu anhu na'am yace to yanzu aka fi bukatan taimako daga wurinka ilaina zuwa gare mu karamatan kai mana haka kawai dan tsintsan karamanka ba dan mun cancanta ba
نعم
eh fa inna talaqama amwajun ga kumfo kumfofi na sharri suna marin juna wanda an riga dama shiri akai ba ya zo ne ba da shiri ba shiri akai an shirya wa duniyar musulmi kumfan sharri ku shehu in yana magana baligi ne mai fasaha ne don haka sai ya ce amwaju ba miyahu ba domin mauju ƙarya ne an gane wato wayannan abubuwa da aka shiryo na makirci don a rusa musulunci da musulmin duniya baya da tasiri kumfa ne kumfa amma zabadu fa yazhabu jufa'a ko ko amma zabadu fa yazhabu jufa'a dan haka sai ya kira shi kumfa wato kumfan koji shi ake cewa mauji to waɗannan kumfan koji suna bugun juna an shiryo su na sharri wa al'ummar musulmi wanda kuma shirya aka yi aka zauna zaunawa tura mulkin tura suka yi na mulkin mallaka yanda za su lalata tunaninmu su lalata duniya su mayar da ita komai ya zama ya dawo hannunsu suka shirya wannan suka yi nufin suka zo kuma daga baya suka rinka gudanar da wayannan program nasu ɗaya bayan ɗaya nan nan nan wahal fahallaka zai samu gare ka ya rasulullah arsuli ilaina karamatan ka bamu wato kai mana kyauta na karinci tuhiru qulal kulli wanda tadata ce wato zata ɗemauta ko ta jawo ta dawo da hankulan dukkan mutane su dawo. Ko min alhawar ya dawo a dawo da hanka ba mu bai wanda za mu iya dawo da hankulan mutane daga halakan da suka samu. Ko min alhaira saboda girman mu'ujizar karamar taka ya zamanto ma har mutane suna mamaki ya aka yi wannan abu ya faru. Ya kaira munjiri ya shiyayyen mai taimako na na'am. wa in lam akun ahalan wa in tulini minkan jamila idan ka jibanta mun wannan kyakkyawan abu da nake nema daga wurinka na zaman to ni ne jagora wajen gudanar da shi fa ahlu da ma kai ka cancanci haka ba aiki na bane ba kokari na bane naka ne wa in lam akun ahalan in ko ban cancanta ba fa innaka maqsadi ni dai manufa na shine zuwa gare ka ne manufa na duka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaman yanda ya faɗa yana cewa Allah ya mallaka masa takawini to wai takawinin nan idan Allah ya mallaka masa kun fa yakunun nan nawaye kun fa yakunun kun fa yakunun nawaye na shehu ha na Allah ne sai yasa yace wal amru amraka amraka dama al'amarin naka ne idan ma kun fa wallahu khalaqakum wama ta'malun da aikin ku da halittan ku duk na Allah ne saboda haka in ma kun fa ku ne ya samu ta wuri na to ba na bane to wannan shi yake rikita kokalwan waɗanda ba su da idraki na ma'arifa idan an yi magana wasu abubuwa na lamuni da Allah yawa bayan Allah zaɓaɓɓu sai su rinka danganta al'amuran ga bayan Allah ɗin bayan kuma al'amarin dun na Allah ne da kulli shehu shi da kansu da ya fi mallakun ne ta zaune da al'amura amurka dama naka ne ba nawa bane in nayi ma ba ni nayi ba kai ne kai ni dai kawai kayi amfani da ni ne wajen zartar da abun da ka so yasa haka al'amarin waliyan Allah yake ko zamanin Annabi Sulaiman da yake wa Asbun Barhaya ya zo masa da gadon Bilqis saboda samun takawini da yi an ba shi kun faya kunu Allah ya ba shi aron kun faya kunu in sa'alani lahu yallahu sai yace wa Annabi Sulaiman ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka bai ce ana as'alullaha ba ma dan ka isa a fada sai ka ce zaka yi abin da fada take yi ko ba haka bane in ka samu minista a fada shugaban kasa ce ai zamu yi to shi yake yi ai shugaban kasa ne yake amma isar ka a fada sai yasa yace mu zamu yi to shi yasa shi ma azubul baraya yace zan roki Allah ba a'a wannan duk abu ne sananne wajen Annabi Sulaiman da dukkan bayan Allah na gari Allah ke yi sai ce ana hafi ka zan kawo maka to ya isa ya kawo ne wa yake kawo Allah ne amma zan kawo maka shi kafin tsarkan ido zan kawo maka in ba ya isa a bada ba ya isa ya ce zan kawo maka to amma annabi Sulaiman da gadan ya bayyana gare shi ya ce kai azin bin baraya kai din nan kai ne kaza kaza bai faɗi haka ba me yace hadha min fadli wannan aikin Allah ne bai ce aikin azin bin baraya bane bai ce ba azin baraya ke wannan aikin ba to haka ake son bawan Allah komi ya zama amru amruhu amruhu ila Allah komin sa na Allah ko kaga wani abu daga wurin bawan Allah to ba aikin sa bane Allah ne ya ga dama ya bayyana da kudurarsa ta hanyar wannan bawa nan na'am to yace in ma ban zama na cancanta ba to kai ne dai manufa na to wannan ma akwai koyarwa shehu yake mana nan kar ka ce kai lallai kai ne zaka zamo imam ko kai ne za ka zama jagora ko dole sai ka zama shehi ko dole sai ka zama kutubi ko dole sai ka zama kai ne sahibul fathi ko dole sai duk wannan ka ajiye ka koma ka zama bawa na Allah in Allah ya ga dama ta gurin ka ya gudanar da wani abu ganin damansa in bai yi ba ma duk dai kai bayin fada ne akwai abin da ya ji daɗi kamar ka zama bawan fada to kai ba ko ta wurin ka ne ko ba ta wurin ka bane kai dai zama kana tare da sarki ko ba haka ba to ko ta wurin ka ne ko ba ta wurin ka bane kai dai ka zama kamar yadda al'amarin ka ga Allah amma idan ka nuna kai kake son ka jago kai wa kanka dalili na zama wani abu to Allah sai ya hana ka sai ya maka tsargu saboda kai ka zama ba Abdul Hawa ka zama bawan son zuciyanka amma ka zama kaman kaman kaman jirgi kwale-kwale a cikin teku inda duk Allah ya kora ka sai to idan kai haka to sai bukatun ka ta biya na'am to shine shehu sallallahu anhu yace ko in samu ko ban samu ba dai ni dai kai ne manufana na'am na'am wa minka daga gare ka ne ko ja ne ko to a ci gaba ديور أنيل مقامات على كل سيد يشكر من قبلهم وسواهم والجدى على رجم عنج من بغيض ومستديد أن أنا لا خلافة على وقت ما هو بجاه محمد صلى الله عليه وسلم نعم داو نعم ومنك رسول الله نال خلافة أبو البشر الأسماء أبو البشر uban halittu ta hanyar fatan jikinsu ba ta hanyar ruhi ba yasa ya kira annabi Adamu Abul Bashari uban fatan jiki uban jiki da tsoka wanda shine ubanmu wanda shine ubanmu na farko manzo Allah shine abul ruhi yasa ake cewa annabi Adamu abul bashari dan manzo Allah shine abul ruhi shi kuma annabi Adamu shine abul bashari eh shine uban fatan jiki da tsoka da kaki uban da ya halitte mu ta hanya ko mu ko kuma duk mutum yana da yana da iyaye guda biyu akwai babansa na bashar akwai babansa na ruhi amma yana iya hada biyu kana iya zama babanka na bashar shine babanka na ruhi to ka samu babban ka samu abin alfahari kenan eh ka kai ka zama isamiyun izaniyun dan gado dan koyo an gane ka zama dan gado ka zama kuma dan na gada ne kuma dan na koya to ka zama isamiyun izaniyun kenan idan kuma babanka na jiki daban shi ya haife ka to yana da haƙi 50% babanka na ruhi wanda ya tarbiyyantar da kai ya mai da kai mutum ka zama mai hankali mai ilimi mai basira shi ma babanka ne sai ma Allah maka harfan harfan ko wa abuka bidini kamar yadda yazo a nasi wanda ya sanar da kai harafi daya to ya zama babanka a addini to mutum yana da iyaye biyu ne akwai babansa na ruhi akwai babansa ne to mu gabaki ɗayan mu kuma muna da iyaye biyu a asalin takawini akwai babanmu na biki annabi Adam akwai babanmu na ruhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole mu bashi haƙƙin sa na uba annabi Adamu kuma dole ba manzon Allah haƙƙin sa na uban ruhi zan mutun ya mutu aka sa shi a kabari ruhin ake magana da shi ko jikin ya to ruhin nan wa za a me za a tambaye shi wa za a nuna wannan ruhin a kabari za a nuna masa annabi adamu ne ko za a nuna masa wa za a nuna masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a nuna wa kowan mu yake da kabari babanka na ruhi za a nuna a ce me kake cewa game da wani saboda haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine abul ruhi shi kuma annabi adamu shine abul bashar abul bashar al asma abul bashar wanda ya ji daukaka akan dukkan iyaye tunda dukkan iyayen ma shi ya haife abu kulli murshidin shine uban duk wani mai shirarwa shi ya haife shi har shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wajen maganan haihuwan haihuwan jiki to annabi Adamu shine kakansa na'am mm abul bashar al-asma ba minka nala khilafatan shi kansa abul bashar ya samu khalifanci ne sakamakon sa hannunka ya rasulullah sa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa annabi Adamu ya samu khalifanci na'am وليس سبيل التي وروحه
wa minka daga daga darajanka ne ya rasulullah khalilun annabi ibrahim shine khalilullah wannan jiyu da annabi musa shine najiyullah wanda suka gana da Allah duru sina ko wa ruhuhum da ruhullah shine annabi isa alaihi salam dukkan su unilu maqamatin an ba su mukamai ala kulli sayyidin akan dukkan wani wanda ake ganin shi shugaba ne sakamakon yardansu da manzon Allah saboda haka sa hannun manzon Allah ya sa suka samu wannan mukami tunda wannan ba wani magana ne koyayye ba marasa sani kawai su suke magana akan sa mun faɗe shi a baya an tara su an ce su yi su yi tabba wa manzon Allah sai da suka tabba sannan aka ba su mukamin da do aka ba su na'am kaza yaskurun an ga wurin? kaza ya kurun min qablihim na'am wa siwahum wa minka sulaymanu hawa kullu sudahi kaza ya kurun haka nan annabi nuhu sai ake cewa ya kuru annabi nuhu shi ma ya samu girman makami ne sakamakon girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min qablihim kafin waɗannan shehu yayi abin da ake cewa waiwaye a don tafiya ya faɗi khalilullahi ko ya faɗi musa ya faɗi isa daga adamu sai ya ce sai ya faɗi khalilullahi sai ya faɗi musa sai ya faɗi annabi musa ya faɗi annabi isa alaihi salam ko to ai sai kuma ya zo ya kawo nuhu to annabi nuhu waye a gaba annabi nuhu shine gaba da su amma shehu akwai abin da ya lura da shi wajen mukami wayannan sune gaba da annabi Nuhu an gane dan haka sai ya gabatar da su saboda haƙƙin sa na makali wajen kuma girman haihuwa da zamowa kaka shine kakan su annabi Nuhu sai ya kawo shi kuma sai ya ba shi haƙƙin sa dan haka sai ya ce kaza yakurun min qablihim dan yanne bai da kai baya ga wanda ya samu girma kafin zuwan wasu wahumu da kuma sauran annabawa gabaki ɗaya shine su wahumu wa minka Sulaimanu daga gare ka ne annabi Sulaimanu hawa kullu sudadin ya tarar da dukkan shugabanci na'am wa minka arumul fawza daga falalanka daga darajanka ya rasulullah nake neman rabbanta wal fadla nake neman falala wal jada nake neman baiwa ala rajmi antin a dolen dole min bagilin na wanda yake kina wa husadin da wanda yake mun hasada da masu kina da masu mun hasada ko su so ko su ki ba ruwana da su ba a gurin su nake nawa ba ina nema gurin ka ne darajar sa ya rasulullah na'am wa inna muradi abun nufi na an alala khilafatan in samu khalifanci wanda kai ya rasulullah kake cewa ulama'u ummati ka anbiya ibani isra'ila malaman al'umma ta kaman annabawan bari isra'ila suke to ina son in zama daya daga cikin waɗanda suka samu khalifancin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh khalifa khilafanci kala biyu akwai khalifanci na mulki akwai khalifanci na mulkin hadara ta hanyar ilimi da fatahi da ma'arifa wanda sirrin al'umma yake biyowa ta gurinsa akwai mulkin masu soja da 'yan sanda da sauransu wannan mulki ne shi yasa shi annabi sulaimana aka ba shi biyu aka ba annabi sulaimanu abu biyu aka ba shi mulkin sojoji da 'yan sanda da fada da sauransu aka kuma ba shi mulkin ruhi shi yasa mulkin nasa ya zawurta yawwa kuma dama duk wanda ya hada in ka hada biyu kaɗan ne ake samun mutum ya hada biyu amma duk wanda ya hada biyu sai mulkin sa ya gawura duk wanda ya zama mai mulki ne kuma ga ilimi tsabaran ilimi da basira to sai kaga ko ku so ko ku ki sai kun mika masa wuya to amma sai Allah subhanahu wataala ke shagaltar da masu mulkin duniya ga barin wannan bangaren haka mulkun la yuba'u bi dirhami ga mulkin da ba a sayar da shi da kuɗi shine mulki a cikin halaran Allah ka zama mai mulkin ilimi mai mulkin daraja to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an zo an bashi zabi zai zama sarki ne annabi ko ya ko kuma ba haka ba manzo Allah ce shi ya zabi a bashi a matsayin sa na mai ba mai mulki ba amma annabi to amma duk duniya ba duniyar musulmi ba har duniyar turai ingila faransa farfesosi sun yi ittifaki ba a taɓa samun wani mutum kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma kaga amma duk haka mulkin yana nan a hannunsa amma ba mulki ne na sojoji da yasa kuma aka bashi kamar na sojojin kaga shi yasa lokacin sa ba a ce masa shugaba irin na mulki ba amma bayan sa sai ya zama khalifanci na sayyidina Abubakar ya zama kalifanci na sayyidina Umar ta dawo ta zama kalifanci na sayyidina Usman ta zama kalifanci na sayyidina Ali ta zama kalifanci na Imam Hassan na wata shida daga nan sai ta zama mulki shine manzo Allah ya ce al-khilafatu ba'di salasuna thumma tasiru mulkan alulan eh kalifanci za a yi shekara 30 ana yi bayana daga nan sai ta juya daga kalifancin addini sai ta koma mulki mai cizon junansa wannan yana gaba da wannan wannan yana fada da wannan yana fada da wannan to daga lokacin khalifanci kuma ya dawo na ruhi ya dawo na kiyada ya dawo na imama ya rabu da maganar mulkin fada na'am ومنك أروم الفوز والفضل والجلاء على رغم من بجيد وحسن نعم وإن مرادي مرادنا أن أنال خلافة إنسان خليفانتي ala wafki ma a hawa daidai da yadda nake so bijahi muhammadin da alfarman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am mu'afan wa mustafa qabiran basiran hadiyan kull murshidi wa qadi li kulli awliya'i muradahum bila kulfatin bi kulli ghaibin wa mashhadi wa hadil imam al mahdi ختم مرشدا له كل وقت في مجال ومرصد بذاتك يا ربي بسر صفاتي ونورك يا ربي أبي كل مهتد عليه ثم سلامه مع الآل وصحب الكرام وأحمد نعم bila sababin in samu wannan khalifanci ba tare da sababi ni daga gare ni ba in yi tafa gafagan ina neman sai kowa ya dawo ya ji ni ba saboda ba da aka ake samun khalifanci wurin Allah ba ba irin na duniya bane a rinka campaign ana zuwa ana shawo hankalin wane ana shawo hankalin wane ana jan hankalin wane a ce ka zo ka zama karkashina ko ka yarda da ni ka jefa mun ƙuri'a ko a to ba wannan bane wannan mulkin na Allah ba haka yake ba yau sai yake karkata in zama na sa hannu wajen neman in zama shugaba ba tabari ba tare da nayi wani muhawala na hakan ba mu'afan Allah ya bani lafiya daga cutan zuciya na son girma ya bani lafiya daga cutan ne ɗagawa ya bani lafiya daga cutan kwaɗayin shugabanci wa Mustapha amma kuma ya sanya ni in zama abin zaɓi kabiran ya sa in zama masani ƙwararren masani basiran mai zurfin basira hadiyan yi amfani da waɗannan duka wajen kasancewa na mai shiryarwa kulla murshidin har ma in zan mai shiryar da dukkan wani mai shiryarwa na'am in biya wa dukkan wasu zababbun bayin Allah muradahum abinda suke nufi in zama jagoran su cikin halarar Allah in zama ni ne mai jagoran su zuwa ga Allah na'am ba tare da wata wahala ba fi kulli gaibin a kowane gaibi wa mashhadin da huduri da gaibi da huduri duk in zama ni ne jagora wajen isa ga halarar Allah kuma Allah ya masa bayanin shehu sai ya zamanto wato tarbiya da wusuli ta zama cikin sauki bila kulfatin ba wani wahala amma ba irin da wasu ke ba wani wahala talqini ba a wasu bayan Allah kafin su samu wusuli zuwa ga ubangiji sukan yi da akan yi shekaru ana yawo a duwatsu ana ta zikirori ana ta ibadu amma shehu ya ce su babu shi nashi al'amarin babu halwa irin mai tsananin nan babu wani ya fita cikin jama'a babu babu rabuwa da mutane a cikin mutane kana zaune ka koma ga Allah da jazibiya tasa shehu tijjani radiyallahu anhu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kawai nan da nan ka samu wayewa a cikin sanin tauhidi na'am wahadi ilma malak mamal mahad alqatama murshidan lahu in zamanto ni ne na buɗe hanya ga imamul mahadi imamu mahadi wanda zai zama shi ne zai zo bayan bayan ƙarshen zamani duniya ta lalace don zama ni na buɗe hanya gare shi murshidan a matsayin mai shiryarwa lahu gare shi kulla wakati kowane wakati in zama ina tare da shi a can gaibi shi majalin a mayawata wa markadi da wajen zaman kwanciya na'am dan girman zatinka ya ubangiji bi sirri sifatihi dan sirrin sifofin ka ya ubangiji wato wannan yake nuna mana shehu ya tabbatar mana cewa shi ba mahadi bane bai taba dawo mahadi ba kamar yadda wasu ke cewa a mahadi a a shine mahadi to cewa sai ba shine mahadi ba shi mai bude kofa ne mai bude hanya ne ga mahadi amma ba shine mahadi ba na'am wa nurika dan haskenka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ya rabbi ya ubangiji na wanda shine babana a kowane asali nawa na'am salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da danginsa wasahabi ko da sahabbansa alkirami masu karinci da annabi Ahmadu sallallahu alaihi wa sallam za mu tsara ko a tsaya eh akwai saura eh Na'am to harful harful jimi kuma harful ra'i na'am ja'altu huwa hadiri abul qasim al mahir talali wa nasiri بغور وبس لا أؤمل غيره ونعمة الله للعدو المكابر لا هذا غيري أدة وأرمرم فحاسبي رسول الله عن كل ناصر ألم يرفع عن قرب الجزيرة بعدما هاجوا فارسا تالوا الورى بالأكاسر إروم القياسر أنها تسامى على آل الأولى والمعاشر صاروا ملوك الأرض والكل شاتهم أقيال فوق المنابر جعلت رجائي لنا سنيك فاتاتا دقونانا na tattara na ba ma wanda yake a mahalarta ta wanda ruhi na yake saduwa da ruhin sa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kaunata na tattara na tura ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abul qasim uban qasim almahib balal mai shafe bata wa nasiri mai taimako na eh ina cikin halin qabdu ko ina cikin halin battu wato ina cikin halin raka'u ko halin shiddatu ko kuma a'a abubu na kasancewar mutum lokacin da yake cikin wato mutum yakan shiga wani hali sai ya zamanto a lokacin babu fara'a da walwala a game da shi basu kuma wani lokaci sai mutum abin nan wani farin ciki ya zo masa sai ya zamanto yana cikin walwala to a kowane hali a ƙabdu nake ko a basu to la'u amilu ba na burin gairahu wani manzon Allah a halin ƙabdu da halin basu duka na koma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam silahi madalla manzon Allah a matsayin takobi na lil aduwi da makina al mukadiri ne min jayayya na'am idan wani na ya tara tattalin mayaka da tumbin sojoji to ni manzon Allah ya ishe ni to shine ne shine shine bataliya na ya ishe ni an kulli nasirin ga barin dukan wani mai taimako ba na bukatar wani mai taimako da ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sa ni a gaba to ni zan hada shi da manzon Allah in ce to ga ga ga yaron kan nan wanda yake kokarin maka aiki an sa shi a gaba ya sunan shi ke nan sai an barka da Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa ke wuce aninsa kullun ka sa shi a gaba sai ka ga kawar gaje sai ga al'amarin ka ya lalace saboda shi ya sa shi mai aiki ne idan aka turo yaro yana aiki babba shugaba ya turo yaro yana aiki kai kuma kace ba za a yi aikin nan ba to da wa kake faɗa kana aiki da kana faɗa ne da wanda ya turo shi sai kuma ya kace manzo Allah ne ya sa shi idan ka ce a'a ka ce za ka sa shi a gaba ka yake shi to sai haɗa ka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am na'am alam yarfa an qurban amin ma'alul warabil alam jinkan alam yarfa'il qurbal alam yarfa'al qurbal jazirati ashe ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya ɗaukaka larabawan jaziratul arab ba da yaya suke mutane ne na ƙauye wanda suke zama cikin tantuna ba su da benaye ba su da gidaje ba su da kyakkyawan benci ba su da kyakkyawan geographical location ba su da wani tanadi na ƙarfin yaƙi amma Allah subhanahu wata'ala ya mai da su wani abu a lokacin fa yace ba da ma hajau farisan bayan da an ɗauka farisa ta alul waradil akasiri ita za ta hauhawa kanta halittai da sarakunanta da ake ce musu akasira kisra kisra kisra kisra da an ɗauka su ne shugabannin duniya su ne rashin da farisa ita ce kasar iran da su ne rasha duk duniya ana tsoron su da su da rum yasa a zamanin manzo Allah ma aka yi yaki tsakanin farisa da rum waye yayi nasara farisa ne ta yi nasara da farko ko kafiran maka suka suna ta murna suna cewa wanda ba su da addini masu bautan masu tsadi masu bautan wuta sun yi nasara akan masu addini masu bin annabawa wato mutanen rum kenan masu bin kiristanci sai dan haka mu ma za mu yi nasara akan Muhammadu suka zo suna ta murna suna ta murna wannan bishara ne gare su Allah ya ta ku dakata alif lam mim gulibatur rum to ai guliba mabniyun ne lil majhuli ko mabniyun lima lam yusamma fa'ilu wane ne man alladhi galaba ruma farisa lokacin rasha farisan lokacin ita ta yi nasara a kan rum Allah ce eh na ji an yi nasara a kan rum fi adnal ardi akan iyakokin kasan amma wahum min ba'di galabihim sai ya galibu bayan nasaran da aka musu za a sake rinjayen kuma rum za ta zo ta yi nasara a kan su fi bin isnina yan shekaru kaɗan Allah ya bayar lillahi al'amru min qablu wa min ba'du sai gaji kuma lokacin da su Ja'far suka dawo daga daga gudun hijira zuwa Habasha a lokacin kuma labari ya zo kuma ita Rum ta yi nasara akan Farisa dan haka a duniya a lokacin su ne manya-manyan kasashe guda biyu wanda ake ganin su ne sufafawa to annabi yau yace ba ku ga yadda annabi Allah ya masa ba ba Allah ne ya dauka manzo Allah ya daga larabawa suka zama su ne ba yanzu babu labarin Farisa babu labarin Rum a wannan lokacin نعم wata hasibu sai ka yi zato bin rumi ga rumawa alƙayatiri masu sarakuna ƙaisar ƙaisar za ka yi zaton annaha ta sama cewa ita rum za ta ɗaukaka ala ahalil ulaƙa duk wasu masu ɗaukaka wal ma'aji da dukkan jama'a za ta ɗauka rum za ta zo ta mamaye duniya haka da suka ɗauka sun ɗauka su ne za su zama sufafawa to haka Allah kullum yake yi ya ɗaga rum ya ɗaga da tun kafin rum misra ne suke jin kansu a duniya da su da abin nan wayannan greek su ne suke jin kansu a duniya Allah zo ya karya su ya tada farisa da rum daga baya kuma bayan sun yi nasu zamani ya karya farisa ya bar rum ya karya rum ya daga daular musulunci duniya duk ta zama tana karkashin daular musulunci ga baki daya aka yi kusan shekara dubu a haka to daga baya ne kuma sai ya zo ya daga ingila ya daga faransa saboda musulmi sun lalace ya dora su akan musulmi ana nan ana nan a ce ingila masu mulkin mallaka faransa masu mulkin mallaka aka ba su iya shekarun su suka gama Allah ya karya ingila ya maida ita hoto yar amshin shata ya karya faransa ya maida ita hoto yar amshin shata ya daga america da rasha to gashi nan yanzu tafiyar idan mutane suna lura da halin da ake ciki Allah ya gama da rasha ta gama yawo sauran america ita take dan motsi to yanzu Allah yana kokarin tsago tana kuma kuma ba san waye za a dago ba kuma kullum Allah baya barin daula daya ta zama ta mallaki duniya saboda shine kadai shine kadai Allahu al-wahidul ahad shine makadaici ko yaushe ya tada wani sai ya fitar da kishiya wanda za ka rinka gasa saboda su a shi Allah subhanahu wataala shine makadaici sauran kuma kowanne yana da shariki na'am to haka Allah yake yi na'am wasaru mulukal ardi sai larabawa yanzu zamanin manzon Allah da bayan manzon Allah suka zama su ne sarakunan ƙasa kowa ya koma ƙarƙashin su dan shekara 20 kawai duniya duk ta zama ƙarƙashin musulmi a tsakanin shekara 20 kafin karewar mulkin sayyidina Umar an ruguza Rum an ruguza Farisa duk sun dawo yan amshe shatan musulmi sun zama ba su da ƙarfi ba su iya cewa komai tsoron musulmi suke bi saboda raina saboda raina su annabi ya nuna musu sun kasa da manzo Allah ya zo fati ga sadaukai cikin sahabbai sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali ga su abin da Khalid bin al-Walid Saifullah al-Maslul ala al-a'da ga manya-manyan nan zababbu za Allah bai naɗa kowa ba sai ce in da rasu ga Usama bin Zaidin shine kwamandan ku duk ku tattara a ƙarƙashin sa ku tafi yaƙi kowa ya fita ya bi shi jahizu jahizu shi Usama Usama nan bawa ne dan bawa ne baban sa shine Zaidu Zaidun nan bakin fata ne dan Habasha ya zama dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma gashi ya aiki da Usama manzon Allah ba wanda yake so kamar Usama yaro ne dan shekara 20 da ya bayar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awu za Allah ce duk sabon nan mai maya duk su koma su zauna a karkashin Usama a je yaki kasar Rom kasar kasar Turawa ya tura wajen wajen yankin abin da ya shafi eh Turkey turai farkon turai ke nan tsakanin da kasashen laraba ya tura shi gurin kowa yana ta mamaki rasulullah komanda yake kuma sai usama ya ce eh usama ne kisa lokaci bayan wafatin manzo Allah sayyidina Abubakar da ya nada ya tire wannan yaki din dan an fara shirin tafiya kenan sai rasul sai manzo manzo Allah ta zo da ya shirya wannan yakin sayyidina Abubakar ya fita da kafar sa ba ta kan ya shiga cikin rundunar ya nada usama komanda usama ya ja yaki sayyidina abubakar ya sa kayan yaki duk da an nada shi khalifa da shi da sayyidina abubakar duk suka shiga cikin yaki aka fita sai da aka taka aka rabu da yankin madina gaba daya an yi jeji sannan sayyidina abubakar ya to shikenan ka ci gaba na ba da haƙƙin zamana ɗaya daga cikin mayakan da suke karkashin wannan runduna sannan ya dawo ya ci gaba da riƙon daular musulunci su kuma suka tafi sannan dai aka fafata yaƙi mai tsadi aka yi nasara a kan mayakan sarkin rom suka koma an musu jina jina suka je suka ce yaya sai ai wallahi ba da yaki da ya kyau ba an mana ba kyau an mana barna an yi kaza musulmin eh ba an ce muhammadu ya ya rasu ba da iya ya rasu to wane ne aliyun nan ko ce ba shi bane wallahi wane ne to khalid wanda wani takobin Allah ce ba shi bane wane ne to an ce usman dukkan lissafa manya manyan da ake ji aka ce duk wallahi wani dan yaro ne wallahi wai shi usama yace kai wannan musulmi ba mu da alamun nasara a kan wannan shine kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa wanda ba a san shi ba ba a san tarihi ba kowa ba a lokacin ya zama shi ya jagoranci yayin farko bayan wafatin manzo Allah kuma yayi nasara dan su san cewa ba wai samuwar rayuwar manzon Allah shine addinin in kuma manzon Allah ya tafi addinin ya mutu kenan ba a'a Allah yana da kayan yaki wallahi Allah na da kayan aiki yawa duk wani dan gado yayi hankali Allah ba ruwansa da gado ba ruwan Allah da gado ko harkan mun nan ta ɗarika yanzu in ka ji jigajigan da suke tasowa a cikin Najeriya wajen wannan harkar sai ga bayan gado bane za ka yi tsammana daga zawuyin na ne ko zawuyin ina ina sai a ce ma ai shi asali sai an nuna kalan baban sa shine wani wani mukaddami ne na kayan aikin Allah shi aikin Allah baya bukatan gado idan kai dan gado ka tsaya kai aiki to shi kenan kai wa kanka in ka ce a'a ka tsaya da gado to gadon zai barka a baya ba inda za ka je waɗanda ba su gadon ba za su zo za su yi aiki fiye da naka na'am sun shiryar da sarakunan ƙauyen larabawa ga baki ɗaya larabawa suka sabon mazala suka dawo da su cikin musulunci wanda suke kan mimbarorinsu suna kan mimbarorinsu ba tare da sun je yaƙi ba amma suka jawo duk sarakuna aka zo ana kafa ana bin su ana ana mai da al'amari zuwa gare su sai ya zama sarakun larabawa nan duk sun zama talakawa sun dawo ƙarƙashin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fallu shibat marijina wa zazahu hutunan wa arkanan bugatal jama'in بلا خلفة إذ جئته بالبشائر ألم ترسل الختم التجاني خاتما وعليته فوق الشيوخ الأكابر فعلك في ذا العبد دون تأخل منال فيمسي عده بالهناسر فعلك في برهام يا خير مرسل مساعدة في كل باطن وزاهر علك به وهو أصغر خادم تسوده فوق الملوك الأواخر فهل لك فيه وهو عبد متيم أطاع فيرمي كل آد وساجر نعم sun karya kaifin takobi na yaƙi na masu tsaurin kai wa za'aza uhu sunan sun rurusa biranen kafurai warkanan bugati da rukunnan azzalumai aljamahir wanda suke ganin suna da yawa wayannan sahabbai suka karya su albarkacin kira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya maida wannan sahabbai shugabanni suka rusa dukkan wasu biranen kafirci wanda suke jin su ne dugatu su ne manya su ne wanda suke cewa yanzu a ce wai marayan gidan Abi Dalibi shi ne zai za mu zo mu bi shi kafin shekara goma gaba daya babu Abu Jahali babu Abu Lahabi babu duk wayannan an kareraya su har kuma sarakunan ƙauyuka gabaki daya sun kare Misra ta huce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kadan su Amr bin al suka je suka gama da Misra suka shigo har cikin Tunisia suka kai har Algeria suka haura suka shiga Mediterranean suka ƙetara suka je abin nan abin nan Spain Tariq bin Ziyad ya shige ta cikin dan kankanin lokaci suka fada har har har har abin nan China suka yi nisa a cikin ta suka shiga India suka gama da ita suka karya Barisa duk cikin ɗan shekaru kaɗan Allah subhanahu wata'ala ya tsora mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin waɗannan na'am ashe baka ba wa shehu abdulkadir jelani bukatu ba fiye da bukatunsa a zamaninsa bilwa kurfatin ba tare da yayi wani wahala ba ka daga shi akan waliyan Allah na zamanin sa ya zama ya kaje duk wani wanda yake jin shi waliyin Allah ne Allah ya ɗaukaka shi a zamanin sa yanzu ne ake rashin kunya ake kejeje ake magana amma zamanin da Sheikh Abdul Qadir Jilani yake zamanin sa ba wani wanda ya daga kai kowane malami ne ya ce wani abu akan addini har ma ya ga daman Sheikh Abdul Qadir Jilani a wannan lokacin bil bashairi lokacin da ka zo masa da bisharori iri iri wanda suke nuna shi daukakacce ne ka ji abin da shehu yace bisharori dan haka duk waliyin Allah da bisharori ake gane wayanda suke cewa ba su san waliyai ba ko ba a gane waliyai ba su san addini ba ne ba su ma san alkur'ani ba wallahi suna dai karanta shi ba su san me suke karantawa ba amma alkur'ani shi ya faɗi akwai waliyai kuma da bushara ake gane su kamar yadda shehu ya faɗa wata aya ce sai magana akan waliyai ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna allazina amanu wa kanu yattaquna lahum almene lahum albushra ai nace sai a lahira lahum al-bushra fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yace akwai bisharan da take ganar da su kansu take ganar da jama'a su anan rayuwar duniya haka kuma akwai bishara gare su a lahira to ka zo masa da bisharori nan khatiman wa alaytahu fawqa shuyul akabir alam tursil al-khatama tijani to haka shehu kenan dan Allah dan annabi ina maganan yau ka ce kana gaba da kadiriya ko dan kadiriya ko kana sukan tariqin kadiriya ko ma har ka faɗi wata kalma mai muni game da cewa Abdul Qadir Jilani wannan shehun ka ne wannan shehun ka ne sai Ibrahim radiyallahu anhu yake magana akan cewa Abdul Qadir Jilani yake ce ga makami ga daraja ga girma da Allah ya bari a zamanin sa amma saboda haka bayan Allah su ba su da gefe ba su da wani kulli ba su da wani habayya da bayan Allah na gari sai dai kai ka zama sai dan ya same ka ka lalace a banza kai kai asara amma su bai shafe su ba kuma ba ruwan su da idan aka je ka je lahira kana gaba da shi a kadir church jannatin kore ka sai ba zai ba ruwan sa da shi saboda waliyan Allah ba ba wani wanda aka ce kai gaba da shi duka bayan Allah ne na gari in ba ka bai ka zama yahude ko ka zama na tsare mu musulmi ne hanafawa musulmi hanafawa waye annabin da kake gaba da shi da Allah ina wani musulmi da wani annabi kake gaba amma babu masu bin annaba da suke gaba da kai babu amma mu kuma me aka ce mana duk mun yi imani da la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa duk in kai bahani ne a cikin addini haka za ka raba in kai ba hanife ne a tariƙatar tijjaniyatul hanafiya a sabha in kai ba hanife ne a ɗariƙa ma haka za ka raba yadda kake ba hanife a addini ba ka gaba da wani waliyin Allah haka kuma za ka zama ba hanife a ɗariƙa ma ba hanife a addini ba ka ƙin wani annabin Allah haka za ka zama ba hanife a ɗariƙa ma ba ka gaba da wani waliyin Allah in ba haka ba kuwa to shi kenan ka ɓata amma kowa da mukaminsa kowa da girmansa kowa da zamaninsa yawwa shehu tijani ne bayyana zamanin shehu abdul qadir jilani ba saboda a lokacin halara shehu abdul qadir ne a kanta shine aka baki mulkin ta sai yake tafiyar da ita kowa da zamaninsa kulafa'ur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalifar mazala ne ba za shehu tijani zai tsallaka ya je karni na biyar ya je yana aikin shehu abdul qadir jilani zai yi to shi abin ƙarar da na zai ke taro ne ya zo ƙarni na dubu ɗaya ya zo yana aikin shi yau tijjani ko da kowa da mukaminsa mu daina ɓata lokacinmu mu daina kawo fitinu wanda ba su da asali wannan shehun mu ne ga yanda ya faɗa alam tursilal katama tijani ashe baka kawo cikamakin waliyan Allah yau tijani radiyallahu anhu ba khatiman ya zama cikamaki gare su wa alaisahu ka dauka shi fawqa shuyukhil akabiri bibin dukkan wata je wallahi manya wanda suna jin kansu a lokacin amma gabaki ɗaya suka dawo suka yi masa suka sallama masa ya zama shine faridu dahari ya zama shine faridul asri ya zama shine faridul kulli a wannan lokaci to haka Allah yake yi kuma da aka ce khatimu ne eh khatimu ne khatimul wilaya amma ba wai kamar yadda wasu suka dauka ba ba wali bayan shehu tijani wannan jahilci ne da ruhu waliyai dubbai har yanzu ba a gama yin waliyan Allah ba dubban waliyan Allah za a yi har nan gaba amma waliyi udubi mai dariƙa babu daga shehu tijani an rufe babu mu muka ce shi ya faɗa mu muka ce wali udubi mai dariƙa babu da akwai da sai Ibrahim ya zama wali ne dariƙa ba zai tsaya khalifa khalifa ne shi ma na shehu tijani da yadda shehu da Ibrahim yake da mabiya radiyallahu anhu yake da mabiya wallahi da akwai wali mai dariƙa da shehu Ibrahim dariƙarsa da bas da ana da dariƙarsa kamar yadda duk bunƙasan mutum a ƙarƙashin kuɗinsa baya ɗaga ƙafa ya zama wani abu ya ce shi ya ƙetara ya zama mustaƙilli inda akwai wani mutum waliyi mai ɗariƙa da zai ɗaga ƙafa a kan shehu abdulkadir jalani walla da shehu usman dan hode ya yi ɗariƙarsa da yana da ɗariƙa shehu usman dan hode yana da ɗariƙa ne ba da dukkan kasarsa duk zaman da mujaddadi duk komai a karkashin me a karkashin wa yake yake ta in qila bi yabi husnul zanni ma qila wa mawjatun adalin amwaji jibrila mawja ma yake in duk abin da kuke gani na aikin da nayi wa Allah da yada addini da darajar da na samu da girman da na samu duk na isa har kuna faɗin abin da kuke faɗa kuna gani na haka to fa ni kun fa ɗaya ne cikin kumfan jibrilu jibrilu fa jibrilu malamin sama kun ji yanda wajen Allah suke ba ka raina malaminka da shehu shehu da ba za mu taba jin sunan da dan zamani yanzu ne ya samu makamin da da shehu Usman ya samu wallahi ba mu taba jin sunan Jibrilu saboda girman kai da daukan kai da komai da komai amma shi yace kun fane da kuma ba kai baka ba dai shehu Usman ya ga mana akwai malamin su Jibrilu wanda ya masa muraki muradi muraki ba da ba za mu sani ba yace mawjatun ana min amwaji jibrila ya jibrilu man jabara ilahu bihi dinan halifan mustaqiman manhaji jibrilu wanda Allah ya yi jabrin addini hanifi da shi mai madaidaicin tafarki shau shau Usman yake ta faɗin wannan inda a ce ana yana ganin kansa da sai ya dari ƙasa sai a ce akwai dariƙar Usmaniya kun san abin da yasa dariƙar Shehu Abdul Qadir tana nan ba a yi nasiyar ta ba kamar yadda wasu jahilai suke faɗa babu ba a yi nasiyar ɗariƙan halwasiya ba tana nan amma dai sahibin ɗariƙa wadda take na sahibin asiri to shehu tijjani radiyallahu ya bayyana inda a ce me yasa shehu usmani da ya ɗariƙa ba abin da yasa shehu ibrahim da ya ɗariƙa ba shi yasa shehu usmani da ya ɗariƙa ba an gane shehu usman ya zo ne bayan bayyana shehu tijani radiyallahu anhu shi kuma shehu tijani shine katimul turuk kuma shehu abdul qadir bai ce ya rufe yin dariku ba an gane bai ce ya rufe yin dariku ba da shehu usman ya bayyana kafin bayyana kafin zamanin shehu tijani to wata kila da yayi dariƙar da yana da dariƙar sa da bai zama ya tsaya ya zauna a karkashin dariƙar qadiriyya ba da sai zama yana da dariƙar sa amma sai ya zama ya shigo zamanin shehu tijjani radiyallahu anhu amma kuma shi mujaddadi ne kuma a karkashin tariqa shi Abdul Qadir dan ba ba wai tariqa ba tana nafi bane gaskiya wannan shine ku daina hada rijima ku daina hada gaba cewa daga wata tariqa ta bayyana ta yi nasin wata amma falala fa falala lallai falala daga Allah ne kuma Allah yake ba da ita ga wanda ya so kul innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha to wannan shine amma to shi bayan da ya bayyana ba wata tariqa duk wani yanda ya zo ya da'awa da ɗariƙa da ne zai kaza ya zama turkulle ya daga abin ya lalace ma abin ya kare ko ka nuna mana wata ɗariƙa mai rai wanda aka yi ta bayan shehu tijjani radiyallahu babu ba za a yi ba har duniya ta kare saboda lamuni ne daga Allah san haka shehu tijjani shi kuma shehu tijjani ɗariƙar ta ta zama hanafiyatu sabha saboda Allah ya kawo shi ne bi asirin sur'a zamanin sur'a komai ya canja dan kankanin abu a yi shi a samu ɗanyi a cikin dan kankanin lokaci a yi abu wanda zai yawa saboda haka zamanin dole ɗariƙar ta zo da irin wannan zamanin inda shehu tijjani radiyallahu bai zo ai yanzu ɗariƙun da ake faɗa ɗin masu cewa suna yin ɗariƙan ai mun san wurdodin mun san wurdodin ƙarya ne mutum ya ce yau yana iya zama da sir in dai ba dacci ne wanda ya tsufa ya koma gida ya daina hidiman komai a duniya sai ibada ba wallahi ba zai iya cika wurin ɗariƙun nan wa'yancan da suka gabata cif ba za ka samu za ka yi wurdi na wajen awa biyu ko uku da safe za ka yi gaman haka da yamma za ka yi haka da daddare yaushe za ka yi wannan aikin to shi yasa ta ce wuce jami'a ta zo samha sahala mai sauƙi na ɗan lokaci kankani saboda muna cikin zamanin sur'a zamani ne na multiplication na abubuwa shi yasa aka kawo mana wurin wurin da yake multiply ɗin kansa kuma wurdin multiplication daga manzon Allah aka samu saboda ai isara zuwa ga wannan irin wannan hurdodin saboda za a zo lokacin da baka da lokacin da zaka zauna kai abu mai yawa dan haka baka dan kadan kuma mai yawa din shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam safiya tun asubahi tana ta tasbihi har rana walha sai mun same ta yace tunda na barkin nan baki tashi ba nan tace eh kina ta tasbihi yace ni kuma na faɗi wani abu da ya ji abin da kika faɗa take eh take take subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa rida arshi wa malada kalimati wa laka ilmi wa ayati to yanzu wannan kai yanzu kai subhanallahi ya zaka yi subhanallahi adada khalqi Allah to ya ce adada khalqi yayi ya ce subhanallahi amma Allah ya lissafa ya multiply din sa ya bar Allah ya multiply din abu adada khalqi wa rida nafsihi wanda na ta girman al'ajin nan kamar nauyin al'ajin wanda da ta kalma nauyin yace kuma yanzu nan na faɗa kuma diya ji abin da kike to in nayi ban nayi ban samu ba kana mutu in na faɗa ban samu yanzu ma na samu da na faɗa sai kuma ka zauna kuma bai hana ka ka zauna ka ce subhanallah subhanallah subhanallah ko an hana ka ba wanda ya hana ka to ita dariƙa tijaniya da wannan to saboda mun zo zamanin multiplication zamani ne na ilimi na kimiyya a addinance a rayuwa yanzu inda Allah ya bar mu sai kaza ta yi kwai guda sha biyu ta yi kwanci kwana goma sha biyu ta kyankyashe ta rene sun yi wajen wata ko wata nawa ma wata kafin ya zama zakara ko sai an yi haka mutuka ji da Allah yanda Allah ya multiply din mun nan into millions nawa ne zan samu kaza to sai Allah ya kawo wani wani way out na multiplication a lokaci ɗaya sai a yi wani aje aje cikin lab a kire wasu kayayyakin kimiyya a yi kaji a yi koyaye da yawa a kyanke a bawa kaza abinci da ta yi koyi a rana ta yi ta yi koyaye da yawa kowa ma samu ya ci kwai in ba haka ba wanda ba zai ci wani ina za ka samu a ci kwai a ci kaji haka ma kifaye a rene su dan lokaci ka dan haye sai su zama miliyoyi dan a cin ba a gaban mutane bayan Allah ba su kaji ba ko yayi wannan aikin a ina ce bature ne to ai amma amma Allah ya kawo sababi sababi shine bature amma da ilimin da Allah ya ba wa dan adam na yanda za a kirkiro irin wayannan kato haka shi ma zikirin da wurudin ya zama yana da wannan salon in ba haka ba mu ba za mu samu lokacin da za mu yi wa Allah wani abu har mu riski na ƙarshe ba kuma an manzo Allah ya ce ummati kal qadar la yudra awwaluha khairun am akhiruha al'umma ta kamar ruwan sama yake ba sai wanne ne da alheri ba da ƙarshen ne ko na farko a ruwan sama wanne da alheri a wai kada ta mun mun annabi ya ce har mu ne yanzu akwai alheri a cikin mu ruwan sama ne mu ne na ƙarshe a kai gona ba ruwan farko ba an yi duka kai gona ana ta ruwa har tsakiyar August sai ruwan ya yanke ba yi na ƙarshen ba eh a za ka yi girbi a yi eh za ka yi girbi sai su Allah ta damu nan nan bai harbe a ce na ƙarshen ake so a to na karshen ma alheri ne haka manzo Allah ya ce al'umma za alheri ne ba a san wanne za alheri ba na farkon ne ko na karshe na farkon kana so dan ya tayar da amfanin ka yayi karfi ya ya ya sa in ko ba ya na karshen ba ba za ta zare kai ba ma ba za a yi goyon masaran ba ba zai goyo ba ba ka rasa ka rasa komai da komai ko ba haka ba to haka Allah ya shirya da Allah mu yarda da hukuncin Allah haka Allah ya shirya to wannan shine misalin ita dariƙa ta yau ta Ahmad Tijani babu wata dariƙa bayan ta ita ce ta ƙarshe saboda wurdodinta sai aka ɗauki wurdin da ba ka iya samu wanda ya bi kuma gashi na ɗari ka je ka ɗauko mana wurdin da ya bi me za ka samu mana astaghfirullah za ka samu wurdin da ya bi astaghfirullah inni la astaghfirullah bil yawmi 70 marra wa bi riwaya 100 marra za ka samu abin da ya bi to daga wa ka samu manzon Allah لا إله إلا الله ذاك سامو أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ko zaka samu abin da ya kai salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah da kansa yake yi to na sai ka tattara ka kai wannan guda 100 100 bisa ba ni a tamarra fil masail ni a tamarra shine kawai to kuma sai ta samu falalan da na baya ba su samu ba saboda a lokacin in ba an samu wannan ba ba za a risko na bayan ba saboda mu ma mu zama mu ma alheri ne farko da ƙarshe duka alheri nan wahallaka zina al'abdi eh to shin kan ya ubangiji ko za mu samu shi ma wannan bawa kun ji ko ya sake cewa shi bawa ne to kowa ya san bawa ne sai bawan Allah ne shi kira kansa bawa in baka kira shi bawa ba baka tare da bawan Allah duna ta'ahulin duk da bai tantanta ba ya ubangiji wannan bawa duk da bai tantanta ba ko za ka sama masa manalun wani baiwa wa yusmi adduhu bil hanafiri shi ma a rinka sa shi cikin wanda ake lissafawa in an ce wane wane wane wane shi ma ya shigo cikin lissafi ko za ka yi wa ibrahim wannan shi tsaye ka san inda ake lissafawa idan ka ji ana lissafi da yatsa abun kaɗan ne ko ba haka ba amma in ya wuce yatsa ko sai a shiga da tarzi daga tarzi sai a shiga kalkuleto ko ba haka ba to shi yana son ya zama cikin dai a yatso dai kafin a gama lissafin nan na yatso dai ya zama an sa da shi cikin bayan Allah wanda aka sani a duniya yau kuma cewa Allah ya masa haka za ka iya kiransa ba lallai ne ka kira shi da alheri ba fadalla da kira shi da alheri ba masoyin sa zai kira shi sai yau Ibrahim kaza kaza makiyin sa ma ne ya kira eh makiyin sa da wannan mutum wannan mutum da ai da kalisa ba a ce yan dariku yan darikun nan yan darikun da irin su je sai ka je irin su je Ibrahim bai san ma kowa ba su je Ibrahim kaga shi ne a wurin sa ma a wurin makiyin ma ya shiga lissafi ya shiga lissafin farko farko ko ba haka ba an ce masa dokai a yadda rikun da take zagi waye ka sani ne su waye ka sani eh kuma su shehu abdul qadir jilani su shehu tijani su shehu ibrahim uku kawai ya lissafa aya ba shehu ibrahim uku kawai ya lissafa ko ba haka ba alhamdulillah shehu bukatar sa tafiya a dai ambace shi ko da alheri ko da shari in ka ambace da shari ma alheri ne gare shi in ka ambace da alheri ma alheri ne a wurin sa na'am zai samu ga wannan bawa barhamu zai samu daga wurinka ya jiyayyen manzanni a taimake shi yi kulli batinin ciki da waje na'am shin za a samu zai samu gare ka gari a cikinsa shi fa ba kowa bane ya rasulullah shi ibrahimu yace shi ba kowa bane eh dan kankanin mai hidima ne asgaru qadirin wani dan kankani ne daga cikin masu hidiman ka ya rasulullah amma yana nema ta sawiduhu ka shugabantar da shi fawq al-muluk al-awakir akan sarakunan karshen zamanin sa su masa biyayya don ya gyara addinin ka ba dan kansa ba don haka in ya sauka Ghana mulkin sarautar Ghana ya kare babu control sai ta ai wannan bawan Allah ya bar garin ya sauka Najeriya haka to yau baya nan ma haka idan yadda aka ce za a yi taron sa aboki to shikenan komai mulkin ka sai dai ka yi hakuri ko ba haka ba daga hanya ma ba za a samu ba to kuma ba faɗa ba ta jin hankali amma dai kai ka san wani mutum ya zo gari to shehu ya roƙi wannan a ba shi ɗaukaka a kan sarakunan ƙarshe duk su zama ƙarƙashinsa haka kuma ya zama ya je sarkin misra ya karbe shi in ya je misra sarkin misra ne yake karbansa jamal abdul nasir shi ya karbe shi da ya je saudiya ba dole sarki faisal duk da wahabiyancin su Yusuf shi ya tarbe shi aka yi zama aka yi aka yi zaman zaman aka kafa maradatul alamin islami aka yi mitin da shi aka rinka neman shawarin sa ana ba shi duk da wahabiyar sun su da kin su da cewa menene su haka suka karbe shi haka ya ta tafiya ya je ko ina ni hon ko kan min ban ko kata akhadimukum yuwali lakal asfaru huwa dala ya je Hong Kong ya je Bangkok ya je Thailand ya je ina ne ya tsira aitu rasulullahi jarum ya tsira bi Marisa na ga manzo Allah Paris da je Faransa Faransa saboda haka duka yace duk wannan tafiye tafiye yake yi don me Abu Murzal Bari linuna tatlibu surati dini wa burzul jil jalil misala ina neman ina neman yardan Allah ne ba da neman girma ba tun ina yaro wani mutum in ba sada ne muka je ziyara wurin muka je gaishe shi akan wani abu na makaranta da muka je ya ce yau ɗan ɗariƙa ne na yi na yi wallahi na yi in basa da ƙasashe da dama kaza kaza kaza da yake mana tali yake cewa wallahi kuna da mutunci lokacin da ibrahim yasi don shi yana da ra'ayin wahabiyanci ne ibrahim yasi yake zuwa nan ƙasan amma ana ta zagin sa ana cewa yana ta tara kuɗi dan ya fi kowa arziki wallahi da naje Senegal naje garin sa Kaulaha naga ɗakin sa ɗakin laka ne dan kankani haka amma ga tsarin masallaci wallahi duk kuɗin da muka tara a Najeriya ba za mu gira wannan masallaci nace wannan bawan Allah ake abin da yake karba wallahi aiki yake wa addini ba shi yake yi ba tajib bagana wal haqqu ma shaidati ne al'adau shi da kansa ya faɗi wannan yace mun sani tsoho ne daga cikin irin irin ambasadodin baya wanda suka yi zamani tun daga zamanin irin su yakubu ga wanda sauran suka yi ambasada to kaji yadda bawan Allah ke wa radiyallahu anhu ya na'am na'am wa hallaka ya ikin zai samu gare ka a fa'un ka bashi wani kyauta wa huwa abdun bawa ne makayyamin abun bautarwa da legen ku ƙurri kulla atin wa tajirin wannan kyautan ya dauke ta ba yi amfani da ita wa kansa ya dauki wannan kyautan ya shayar da duk kulla atin duk mai zuwa da mai tafiya da mai zuwa kowa ya zo ya karbi wannan kyautan shi ma ya karu cikin bin Allah da ilimi kuma wannan kyauta da yake duk ba na kuɗi ba fa na sirri da sanin Allah da ilimi wanda zai bayar ya shayar mutane su zama mutane na'am إلى الله خازن سره وأنت الذي أولاك كل زخائري إنك يا ياسين عاجب هاشر المخافى ملاذي في الخطوب الدوائر فإنك يا خير الأنام محمد رجائي وسري في جميع المزاهر وأوليتني ما لست عالا لبابي عليك صلاة الله يا خير هاشري عليك صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب خذ البصائر نعم kai ne amintaccen Allah kai ne mai taskata sirrin Allah ya Rasulallah kai ne wanda Allah ya jibanta maka kullum zaka'iri dukkan ajiye-ajiyensa tanunka ake samu wa'innaka kai ya yasinu ya kai mai wannan suna yasin ya aqibu mai suna aqibu hashiru muqaffa kai ne malazi mafaka na bil hudubid dawa'iri a cikin al'amurra manya manya da suke zuwa suna dawowa na'am kai ya biyayyan talikai annabi muhammadu kai ne abin na, kai ne sirri na a cikin dukkan abubuwa wanda suke mabayyana ka bani malan su'alan liba abinda ban ma cancanci in samu sashen sa ba ma ka shiga tsakani Allah ya mu eh aminci salatin Allah tabbata gare ka ya fiyayyen wanda za a tafi mutane a karkashin sa salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare ka in ka ji shehu yana ce alaika to ya riga ya samu zuhurin hadara in ka ji na alaihi alaihi to a gaiba ake magana amma daga ji ya ce alaika to halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana gare mal ali tare da dangi wato Allah masa kashafi in mutane ba su gane zuhurin halbara ba Allah masa kashafi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata a cikin hadisai akwai kashafi bayan Allah da ake musu kashafi farkon wanda aka fara musu kashafi a da yawa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an musu akwai saduwa za ce kaman ga na ganni ya rasulullah na ga kaman gani ina ganin wuta ga aljanna ga menene ga menene yace arafta falzam ka samu ma'arifa kalbin ta hanya saboda haka bayan Allah daban-daban Allah yana musu kashe ma al'ali tare da dangin sa wasu asabir sabansa ulil basairi mazowa basirori insha Allah anan za mu tsaya in mun samu dama maulidi bai dauke mu ba a sati mai zuwa sai mu tsora abinda za mu rinke kenan a matsayin ta'alimi a wannan wata na haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kuma ba mu samu ba to sai dai lokacin da ya samu kuma اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتم لما سبق ناصر الحج للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين